المؤلف رحمه الله تعالى وأنشدنا الشيخ الأستاذ شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله لما بمالم يا كرنت الدم أواكي ذو العلم أعلى أعلى ذو العلم أعلى رتبة في المراتب فمن دونه إز العلا في المواكب وذو العلم يبقى إزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب ذو العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه إز العلا في المواكب الموك جمعيننا مواكب جمعيننا موكب جماعة كنا anan a wannan baiti yana nufin ma'abuta ilimi su suka fi kowa daraja a martaba wanda ko basu duk wanda bai duk mana duk wanda ba mai ilimi bane ba a cikin jama'a to kasa da masu ilimi yake ذو العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه إز الأولى في المواكب الموكب المواكب جمع نمي موكب ko jama'a kenan ma'abuta ilimi suka fi kowa rutuba da ɗaukaka duk jama'a da Allah bai ba su ilimi ba ba to matsayin su bai kai na masu ilimi ba fazul ilmi yabqa izuhu mutadaifan wa dhul jahli ba'da al-maut tahta at-tayaribi فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب ما بوتين علمي ɗaukakarsa tana wanzuwa yabka tana wanzuwa ko mutaza'ifan tana mai hauhawa tana karuwa tana ninkuwa mana in kai mai karatu ne kullum daraja ka karuwa ciki haka ne Allah ya ba mu ilimi mai amfani ku yi wa Allah godiya kuma ku yi wa kanku albishir tunda Allah ya ɗora ku a hanyar neman ilimi hanyar karatu hanyar ɗaukaka yawwa domin dunihi izul ulafin mawakibi ba wanda ya kai mai ilimi ɗaukaka ko da duniya ba ba su ga cewa kai kana ɗaukaka ba bayan Allah na kwarai sun sani kuma Allah ya sani wajen jahili ba don mauti ta tattayaribi jahili bayan ya mutu yana gargashin ƙasa a tayarib jam'i ne na mai tirab mai tirab bi ma'anar turab saboda waka ne juya shaka yana gargashin ƙasa a wulakance فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل يبقى وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك والي الكتائب فهيهات سمسم بزيب لا يرجو مداه من ارتقى ba wanda ya isa ya iso matsayin mai ilimi komin ruƙi komin haura wanda za ka yi kalmar a ruƙi kamar ka hau abu ko ina za ka hau baka isa ka kai matsayin mai ilimin malam ruƙi waliyul mulki walil kata'ib ko da ku ka kai matsayi na shugaba mai mulki waliyul mulk walil kata'ib jagora na katiba me katiba karfa ka ce katifa katiba al'askar kenan rundunar sojoji ko da mutum ya kai matsayin shugaban sojoji wallahi daraja sa bata kai ta mai ilimi ba hayhat la yarju madahu man irtaqa ruqiyya waliyil mulki walil kata'ib ba wanda ya isa iso matsayin mai ilimi ko da mutum ya kai matsayin waliyul mulki walil kata'ib sa'umli alaikum ba'd ma fihi fasma'u nan fa duk mukaddima ne yanzu zan yi muku imla'i shifta wani bangaren da ke cikin falala na ilimi ku saurara fa bi hasrun an zikri kullil manaqibi zan takaice muku in iyakance muku na ambatan dukkan darajoji manaqib daraja kima da matsayi ذوي العلم أعلى رتبة في المراتب ومن دونه إز الأولى في المواكب فذو العلم يبقى إزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت التيارب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك وللكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن كل أهون فبي حصر فبي حصر عن ذكر كل المناقب to yanzu zai fara magana akan ilimi can da ya ce yana magana akan mai ilimi ko to yanzu kuma shi ilimin huwa nuru kullu nuri yahdi anil ama هو النور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب ai ilimi ai shine dukkan haske shine haske kuma dukkan haske mai shiryarwa daga makanta wazul jahali kaga jahili marar dari bainal gayahib iya tsawon zamani wallahi yana cikin tsananin duhu ne al gayahib jam'i ne na ghaihab al gayahib al gayahib jam'u ne ghaihab me ghaihab shine shiddatul zulma tsananin duhu huwa nuru kullun nuri yahdi anil ama in wata ran kana so ka wasa ilimi ka ko in kana so ka wasa ilimi ka yabi ilimi su sai ka faɗi wannan والنور كل النور يهدي عن الأمى وذو الجهل مر الدار بين الغياهب إن ذاك سوك جاهلي وان يا مكا وكا جاهلي سيكرات يا مسوى النبيت وذو الجهل مر الدار بين الغياهب أي جاهلي يا تقول أيوة أي أنا تكندهوني haka ne ko kuma kun san waye jahili ko ko ku sani ba ثم تعرفون من هو الجاهل الذي يجهل امر دينه wanda yake jahiltar lamarin mai addininsa zai dawo kan yaban ilimi kuma huwa zirwatu shamma'u tahmi man iltaja ilaiha wa yamshi aminan fi nawa'ibi هو الذروة الشماء تهمي عن الت... تهمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب أي إلمي شين ذروة الشماء tsololuwa madaukakiya a shamma abin da ke a shai'ul murtafi a shamma'u a shai'u al-murtafi ilimi shine ke tahmimanil taja yana tsare duk wanda ya dogara gare shi daga dukkan fitina wa yamshi aminan tun na wa'ibi kuma zai tafi yana cikin aminci a dukkan musiba da fitina haka ne ilimi yana tsare duk wanda ya kama shi ya riƙe shi ya kare mai darajar sasa kuma zai sa mutum ya tafiya cikin aminci a dukkan fitintunu da Allah zai kawo Allah ya kan tsare masu ilimi والنور كل النور يهدي عن الأمى وذو الجهل مر الدار مر الدار بين الغواهب هو الذروة الشماء تحمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين التيارب عفوا bihi yantahi bihi yantaji wan nasu fi ghafalatihim bihi yantaji war ruhu bayna tara'ibi bihi yantaji wan nasu fi ghafalatihim da ilimi ne zaka samu tsira daga najani da ilimi ne ake tsira ke samun tsira alhalin lokacin mutane suna cin gafala ta su wannan su fi gafalatihim mutane suna cin gafala ta su bihi yartaji da kuma ilimi mutum yake samun wato lulluba والروح بين التياريب ترائب الحال ranka. yana tsakanin ƙasusuwa a tara'ib ina Allah ce a tara'ib ya kurdu min bayni sulbi wa tara'ib to a lokacin da rai yake tsakanin a tara'ib malamai suka ce a tara'ib a nan bayna tara'ib ana nufin ƙashin ƙirji wa ruwa bayna a tara'ib sai ka ce bayna idami sadr بين عظامة الصدر عفوا به يرتدق رجاؤني يرتجيني تند يرتجئني رجائي كو يرجي يرجى da ilimi ake samun tsammanin rahamar ubangiji war ruhu baina at-tara'ib a lokacin ranka yana tsakanin kasusuwan kirjinka به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راه آسيا إلى درك النيران شر العواقب به يشفع الإنسان da ilimi dan adam yake samun ceto musamman marraha asiyan wanda ya tafi yana mai saban Allah ila darakin nera ne aka yi da shi zuwa cikin wuta a darak jam'i ne na darka tabaka kenan can inda Allah ke cewa innal munafiqina fi ad-darkil asfali أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا yayin da aka afka mutum zuwa ƙarƙashin wuta shine a darkin nirani sharrin awaƙibi mafi sharrin makoma aƙiba ya sa aƙiba ko yawwa bihi yashfa'u al-insanu marraha asiya ila darakin nirani sharrin awaqibi به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفأ الإنسان من راها عاصيا إلى درك نيران شر العواقب فمن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب فمن رامه وان دي ينمي علمي الضمير هنا يرجع الى ايه العلم فمن رامه وان دي ينمي علمي رام المآرب كلها lalle ya nemi dukkan wato bukata al-ma'arib shine al-haja ash-shadida ka iya fassara al-ma'arib al-haja al-bughya al-umniyya me ina Allah ce al-ma'arif ne ha waliya fiha ma'arif ukhra ay waliya fiha haja ukhra waliya fiha umniya ukhra data al-ma'arif ana nufin me haja umniya ko bugya abin bukata dai shine ayi to duk wanda ya nemi ilimi ya nemi dukkan abin da ake nema duk Allahu akbar wa man hazahu qad haza kullal matalibi wanda kuma Allah ya bashi ilimi ko hazahu ya same shi ya sami ilimi kad haza kullal matalibi ya samu dukkan abin nema wai kuna shakka ne akan wannan ومن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب الآلي فيا صاحب الهجا إذا نلته هون بفوت المناصب يا سلام هو المنصب العالي فيا صاحب الهجا أي علمي شيني أي المنصب العالي babban matsayi almansibul ali baka san mansib ba na'am eh matsayi huwal mansibul ali matsayi madaukaki fa ya sahibal hija ya ma'abocin hankali ya mai hankali ilimi shine mafi girman matsayi yanzu nan ma yana zafura da ɗalibai ku nemi karatu saboda karatu shine babban matsayi idan yaltahu hawin bi fautil manasibi idan dai ka samu ilimi hawin bi fautil manasibi dan sauran darajoji da matsayi na duniya sun kubuce maka hawin dauki abu mai sauki ne kaka dauki wani abu ne mai wahala kai da Allah ya baka ka zama mana ɗalibin ilimi dan kaje kana neman shugaban jami'a ba baka ba ko kana neman shugaban yan a cabin kuma baka ba ko kana neman monitor ajin kuma baka ba ko kana neman wani matsayi a cikin ma'aikata kuma baka ba amma Allah ya baka daraja na littafi da karatu kullum sha'anin ka shine bincike akan littafi ha ka zama fitila ga al'umma ka haskaka ta والمنصب الآلي فيا صاحب الهجا إذا نلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نئيمها فغمض فإن العلم خير المواهب فغمض فإن العلم خير المواهب فإن فاتك الدنيا وطيب نئيمها إذا دعت الدنيا دبتك دبت gaba daya za ta kubuce maka wa tubu na'imiha da jin daɗin duniya za ta kubuce maka fa ghammut ai rimtsa idan ka kawai ka rimtsa idan ka fa innal ilma khairul mawahibi wallahi ilimi shine mafi mafi alherin kyauta da Allah yake wa bawa ya salam mafi alherin kyauta da Allah yake wa bawa shine al-ilmu هو النور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدار بين الغياهب هو الذروة الشماء تحمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتجي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب ومن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي فيا صاحب الحجا إذا نلته هون بفوت المناصب فإن فاتك الدنيا وفي بنعيمها فغمض فإن العلم خير المواهب لكي ما سمى دولنا دبقوا هكذا كون غارة ها kamar mu dan karasa wannan guda biyu yace wa ushittu li ba'dihim an karantar da ni an rera mun kuma wasu malaman sun faɗa idza ma tazza zu ilmin bi ilmin ko idza ma tazza zu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh aula bi i'tizazi to nan ya ya ya shiga kuma dan nuna abun nan wai idan wani mai ilimi zai nuna izza da ilminsa to gaskiya mai ilimin fiqihu shi yafi kowa kun sallama to Allah mana afuwa duka idza ma tazzalu ilmin bi ilmin idza ma tazzalu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh aula bi i'tizazi idan akwai wani faqihi anan ya samu makama shi kenan sai ya je ya rike ko yawwa فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطور ولا كبازي فكم طيب يفوه ولا كمسك ولا وكم طير يطير ولا كبازي yace nawa ne wani turare da yake yake kanshi ya fuha kanshinsa yake yaduwa amma wala ka miski ko ba tunanin da kai miski wa kam fa kam tibin yafuhu wala ka miski nawa nawa ne akwai turare masu yawa masu kanshi amma wala ka miski babu wanda ya kai miski a lokacin fa ina baka labarin damar turaren su wanda ya fi komai miski ne ko muku yanzu ai miski ma wasu ma ba san shi ba ko ba ka bane wa kam khairin yatiru wala kabazi yau nawa ne tsuntsaye da suke tashi sama amma a cikinsu akwai akwai tsuntsun da ya kai bazi babu tsuntsu bazi wani tsuntsu ne wanda shi ne tsuntsun da ya fi kowanne lulukawa sama in ban san sunan shi ba an gane ku ya ce to ilimin fiƙihu shi ne ilimin da ya fi kowane ilimi da aka kurin ku karɓa idan ma tazzazu ilmin bi ilmin فعلم الفقه أولى باعتزازي فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم خير يطير ولا كبازي to bari ka ji bai kare ba ma ya ce wa rushitu aidan an da karanta da ni an gaya mu alfiqhu an fasu shay'in an tadakhiruhu الفقه أنفس شيء أنت داخله من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره الفقه أنفس شيء أنت داخله ilimin fikihu shine ilimin da yafi kowane ilimi tsada da ya kamata ka yi iddikarinsa ka ajiye ba ilimin da ya faɗa fikihu ko haka na ƙali ko za mu yi tawili ya ce ilimin fikihu shine ilimin da ya fi kowanne wanda za ka tanaji shi ya ce duk wanda man ya durusul ilma lam ta durus mafahiruhu duk wanda ya koyi ilimi shi wanda ya dirasar ilimi ko yawwa to walam tadrus mafakhiruhu matsayi da abin alfahari na ilimi fa ba sa rushewa ko ba ka bane duk wanda ya karatu ya san cewa lam tadrus mafakhiruhu to kalmar kamar indiras rushewar abu matsayi da abin alfaharin ilimi yana karewa baya wannan fadin al'ilmun yana nufin fiƙihu ne faksib li nafs si kama asbahta tajhaluhu ka nemar wa kanka abin da wayi gari kana jahilcin sakaji duk abin da wayi gari ba san shi waje ka nemo wa kanka gane shi fa awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu farkon ilimi tun daga farkon ilimi iqbal fuskantar karatun da neman sa shine farkon ilimi wa akhiru har karshen sa ma haka yake ba a zuwa cewa mutum wai yayi karatu wai yanzu ya daina la la budda min albidaya tuqbil ala alilm wa fi nihaya kadhalik ma'ana wanda zai zama da ilimin sa yana nan ko to wanda shine yake fuskantar ilimi kuma abin da ya tabbata yau da gobe yau da gobe malam kana jina duk wanda kaga ilimin sa yake hawa to shine wanda yake karantarwa wallahi ko ina za ka je ka je ka yi karatu ka je ka dawo in dai a zaune ake ke a gida ba ka yada ilimi to in ba ka yada ilimi ba za ka bincike ba amma mai bincike mai karatu yana karantar da al'umma dole sama ya je bincike ai wani shi fi kowa shi sa ɗalibin da yake da ƙoƙarin himma bai da ɗaliban da yake ɗan jujjuna musu ɗan abin da yake karantarwa to yana da aiki a gaban shi ko yaya Allah ku ɗan tattara wasu yara 'yan islamiyya islamiyya a unguwar ku ce ku zo mu ɗin ka ɗan taɓa ɗan ahlabi da qawaidin nan kana yi kaga nan zaka binciko kuma duk abin da ka karantar da shi ya zauna ma a gwalwa bi iznillahi tabaraka wa ta'ala illa an-nazr al-yasir sai da abu kadan wanda ajizul bashari gajiyawa na dan adam baya kubucewa mutum fahimtu idza ma tazadu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqh aula bi i'tizazi فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي الفقه أنفس شيء أنت داخله من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره كده ها الترمذي وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم يا إشي علمي دندنو يا إشي فقه da ilimi da fikihu da fahimta da'iyan wa ba'isan lil aqili ya zamanto abu ne da zai ja ka shine da'in wa ba'is abin da zai angiza ka ya sa ka ga wanda yake da hankali ala tasirin ilmi wato ɗanɗanon ilimi lazzatul ilmi ɗanɗanon ilimi ya isa ya zaburar da kai a matsayinka na mai hankali ala tasirin ilmi ka zai ga nemo shi ba gane ba wa kafa bi lazzatul ilmi wal fiqhi wal fahmi lazzatul ilmi wal fiqhi wal fahmi ɗanɗanon ilimi da fahimta kafa lil'aƙili ya ishi mai hankali ya zamanto da'iyan wa ba'isan ala tasirin ilmi ya zama shine zai zaburar da kai ya sa ka kaje ka nemo ilimin daɗin ilimi ya isa ya sa ka sa himma wajen neman shi daɗin karatu amfaninsa ɗaukakar da ake samu kwanciyar hankali lada da ake samu ya ishe ka to amma yanzu zai wasu maganganu wanda za ku iya daidaitawa da shi kuma za ku iya sabawa don ya shiga harkar abin da ya shafi likitanci da nau'i na cin abinci da abin da ke sa ɗalibi ya zama mai zaka'i mai fasaha da basira da wayewaye da kuma matsaloli shi ya yi magana a lokacinsa da kuma abin da ya fahimta yace wa qad yatawalladu al-kasalu min kasrati al-balghami war-rutubati wa tariqu taqlilihi taqlilu at-ta'ami abin da yake sanya kasala yake haifar da kasala ya tawalladu al-kasalu abin da yake haifar da kasala yawan majina da kuma rutubat rutubat shine danshi yawancin abinci kala-kala yana sa mutum ya samu danshi a kamar kashinsa ko a hanjinsa ya sa mutum ya samu hutu ya yi kiba ya yi katon tumbi ma'ana samun majina da yawa da wannan samun danshi rutubat yana samar da kasala duk wanda yake da majina ta masa yawa to zai zama rajul kasul kai kuma ɗalibi ba ba a so ka zama kasalalle yanzu yana so ya zungure ka ne ka zama rajul zo himma ma wucin himma to ya za ka karanta wannan albalgam wa rutubat shine wa tariqu wa tariqu taqlilihi taqlilu ta'ami ka karanta cin abinci ba nura takaita mutum kar ya zamanto in yasa sai an janye shi ka ci daidai gwargwado sama-sama taqlilu ta'am umuman zama da yunwa kuma bai halatta ba sai dai in na azumi ne mutum yayi wa kansa azaba da yunwa wannan ba abu ne mai kyau ba dan kuma yunwa ma in ta yawa za ta hana ka ibada kuma amma kuma cin abinci over ka ci yanzu da safe ka daɗa an kawo maka kaza kuma da rana ma ka daɗa ci ka iya likitoci ma sun faɗa iya yawan ciye-ciye ka san wasu suna da ciye-ciye wani ba ko abincin dare ne baya iya cin kala ɗaya ba wai dan azumi ba wani a rana iya lissafa ma abubuwan da ya ci suna da yawa to wannan yawan ciye-ciye yana da illa ga ɗalibin ilimi yana gata ne wadata ne amma akwai illa gare ka yana tara majina ita kuma ta je gaba ɗaya ninke mai kwakwalwa take gaba ɗaya ta danne ta yadda kake ɗebo ta kana watsar da ita na haka take zuwa na kaf ta rufe kaga ba ka ba ka idiraki ba ta functioning ba ta tafka fahimtum to bari ka ji kila shi ma ya ce kila an faɗa yawa ba isnadi ya kawo ta ka ce masa kada faɗa ne zance ne ake faɗa kuma yana da yanci ya faɗa an faɗa اتفق السبعون نبيا عليهم الصلاة والسلام على أن أكثر النسيان من كثرة البلغم annabawa saba'in ana faɗa cewa annabawa saba'in sun yi ittifaki majority aksar mafi rinjayen mantuwa ana samun sa ne da yawan majina in ka ga mutum yana da yawan mantuwa to majina sai mai oba wa kasaratul balgami min kasarati shurbil ma'i kaji kuma yawan majina kuma yawan shan ruwa ke kawo yawan majina to a gara makallah wa kasarati shurbil ma'i min kasarati akali in ka ga mutum yana yawan shan ruwa yana da yawan cin abinci so yake ya soki yawan cin abinci ba wai yawan shan ruwan ba yawan cin abinci ya kawo yawan shan ruwa in baka ci da yawa ba ba ka shan ruwa ba gaskiya ne abin da ya faɗa? a da ba gariya ba ne ya ki tafam to to shine sai ke cewa wal khubzu al yabisu yaqta'u al balgama yawancin bushasshiyar gurasa yana rage majina magani ke ka samu gurasa bushashshiya ka tana danta a haka ba ma ban dashe ba ba yawa ka ɗebe ta a haka kurin kai ta faskararta in ta zo za ta ɗebo majina gaba ɗaya ka zubar da ita ko buredi bushashshe tab wannan harkar ta zuhadi ne وكذلك أكل الزي الزبيب على الريق كن سان زبيب بوسشن inabi yawancin zabibi alal riq idan mutum yana jin yunwa shine alal riq alal ju'a kenan ka samu zabibi kana jin yunwa kana dan jefa kwaya dan ɗaya dinnan shi ma yana taimaka yana rage majina majina illa ce fa in ta yawa rashin ta a jiki kuma matsala ne to amma sai ce kai din ma wala yuksir minhu karka yawaita cin zabib din hatta la yahtaja ila shurbil ma'i dan ka yawaita cin zabibin kuma zaka buƙaci yawan shan ruwa to kuma ba a san yawan shan ruwan nan fa yazidul balgamu in ka yawaita shan ruwa kuma majina sai ta karu ko yawo majina na yace da ce balgam ko yawo miyau an gani zubar da miyau amma gaskiya a likitance kuma a likitance suna ba da shawara wanda yake son ya samu zaman lafiya a cikinsa da gangan jikinsa yawa cikin ruwa da aka sai mu ce da kai don mu yi ittifaki da maganar malamin nan ka rage cin abincin ka takura wa kanka da yawan shan ruwa barin baka wata fa'ida inda zaka gane in duk wanda ya ga yana da lafiya to daga fitsarinka za ka gane in ka ga fitsarinka kana yin safari sol to lafiya ka galau amma duk wanda ya gaina fitsari ya yi ja ko ya yalo ko ya kaza to akwai mushkila kuma daga nan wannan fitsarin ake gane ciwon koda ita koda kuma yadda ka san riga tana yin datti haka ita ma take datti wani likita yake ga muke cewa kamar koko ne malam in ka zo zaka tace ana so a zuba ruwa da yawa iya yawan yadda ka zuba ruwa a koko garin koko din nan ana ana tacewa to yawan yadda zaka fitar da gasaraka ta yi kyau ta ta kyau to kodan nan da kake gani ba ta aiki sai da ruwa to idan kana zuba mata ruwa to shine sai ta rinka tacewa tana tacewa tana fitar da dukkan waste abu rashin shan ruwa shi ke kawo ta irin kidney stones da ake faɗa tsakuwa da ake samu ta me ta koda tsakuwa koda ba wai tsakuwa bace ba abinci ne in ka ci ka ci baka shan ruwa in ka ci ka ci baka shan ruwa sai wato wani dan bangare na abincin ya dan makale haka kamar yanzu dustbin ne bokiti ne kana tara shara kana zubarwa ko kana tara shara kana zubarwa ita koda duk fitsarin da zaka yi sai ya bi ta koda ya fita to in kana tara shara kana zubarwa ina jin bayan sati biyu uku in ka duba bokitin zaka ga wani abu ya dan mammakale ko ba haka bane za ga wani abu ya dan mammakale wasting na dottin to ita kanta kodarka tana zubarwa tana tafiye ta datti yana zubewa to yana makalewa inda a ce wannan bokitin kana bin sa da ruwa kana daurewa za a samu datti to ita ma kodarka in baka bata yawan ruwa oba to za a rinka samun wani abu yana makalewa to shine sai ga mutum ya samu ciwon koda har ta kai ga ciwon koda ta lalace sai a ce sai an masa dashen koda ko a je a ciro na matarsa a makala masa ita ɗaya shi ɗaya ko na makamancin wannan to amma babban maganin wannan shine me yawan shan ruwa duk wani datti ko wani waste abubuwa ko a cikin cikin ka bayan gida ko na makamancin wannan idan zaka yi in dai kana yawan shan ruwa to zaka yi bayan gidan nan ne a nitse za ka ka fitar da shi lami lafiya saboda kana da yawan shan ruwa likita yana faɗa cewa ruwan da aka fi so Allah kalli alalace baka sha ruwa da yawa ba to ka sha wannan ina roba suwan wata din nan ko ko robar wannan faro wata babbar ka shanye guda ɗaya a yini wannan baka sha ruwa ba fa kenan lita guda ɗaya wannan in baka sha ba kenan na'am a'a wai a rana wai ta yadda ba za ka cuto ba in a ce a rana wannan lita ɗaya ka sha to ana ganin baka takura ba amma ƙasa da wannan akwai matsala da haka da za ka yi wa kanka tsari da sassafe kuma ruwa yana da amfani a rayuwar dan adam da sassafe kana tashi kafin ka ci komai ko da asuba ne ka samu ruwa kofi guda ka sha wannan is very important is more than important yana da amfani wallahi a jikin mutum sosai wannan bila adadin in kuna bibiyar bayanai na likitocin samun lafiya kanga rayuwar da kai wannan da'awar da karatun ba ana yi ne inda lafiya idan baka da lafiya bai zai ba amma da za ka yi wa kanka ka'ida kullum ka tashi da asuba ko da sassafe kafin ka ci komai za ka sha ruwa to za ka samu lafiya tabbas yawan shan ruwan kuma yana sa ka yawan fitsari to yawan fitsarin kuma kana zubar da dukkan wani datti ne da wani abu west da ke jikinka ba illa bane ba daka ko yanzu za ka je kai bawali ka duba fitsarinka in ka ga ja ne to dan Allah ka je ka sha ruwa kaman kofi biyu uku hudu in ka zo za ka sake fitsari za ga fitsarinka ya canja amma akwai wanda in yayi fitsari a bab din sa zaka kamar yadda ka san wani jini jini aka zuba baka da lafiya ustaz baka da lafiya kuma na gaya muku kodan nan ana wanke ta kodan nan ana wanke ta to ka wanke ta da kanka kafin likita ya wanke maka ita me yaya ake wanke koda yawan shan ruwa in kana shan ruwa koda ka za ta zauna lafiya za ta zauna lafiya wallahi malam kamar yadda riga take datti kamar yadda na gaya ma bokiti na yana datti ita ma haka take datti da ka haƙuri za ka yi koda ba ka so ka ta sha ka ta sha ka ta sha ka ta sha to za ka sauna da lafiya kwarai da gaske sai dai kuma yawan shan ruwan idan kuma baka exercise yana sa kai tumbi kuma tumbi kuma mas'alatun kabiratun ai kwarai da gaske amma an kana yawan shan ruwa kana motsa jiki saboda yanda ka san ban san me zan ce ba wanda shi tumbin mutum kamar bandir ne kwali in kana training kana motsa shi irin kamar wanda ake kwanciya dinnan ana dagowa haka jefa kafafuwan kana kwanciya kana dagowa ko kana yin dumbure zaka ji cikin yana nadewa wannan yana da amfani zaka cikin ka yana normal yana normal amma da ka bar shi baka motsa jiki zaka yana dan sawa yana hawa yana hawa to sai aka kamar wata mace ne mai ciki alhali kuma ba ciki bane ne kuma ana son ka zaman tsayayye sosai zai hana ka ibada yayi maka nauyi jikinka yayi nauyi da yawa ba za ka yi ibada ba shi yasa mun sha faɗa wa ɗalibai muna gaya musu gudu gudun nan ku rinka yin sa gudu yana da amfani babban training shine gudu ka yi kokari a sati ka ware wasu kwanaki da kake yi ka yi training nan kafin likita ya ce ka yi ka yi training likitoci suna faɗa wallahi motsa jiki ya fi abinci amfani a jikin mutum abinci gaba ɗaya in general ka haɗa shi ka ɗauko motsa jiki ka ajiye ka ɗauko abinci motsa jiki ya fi abinci amfani saboda abinci shi zai kashe ka motsa jiki kuma kullum lafiya yake ƙara ma kuma za ka ji jikinka sakwatkwat yanzu wanda yake training yana motsa jiki wallah ana tashin sa asuma miƙewa zai yi amma wallahi idan ka dade baka fita ba ana tashin ka sai ka tashi ka ce kai bari dan huta kuma sai ka huta ka duba amma man kana kwance ba kana kwance wai a bacci kuma an tashi ka kuma wai sai ka huta da haka wallahi ku dinga fita ku dan sa kananan kayan ku dan tracksuit dinka da dan takalminka ka samu wata dan firamare ko wani guri ko da daddare a unguwar ku ka rinka fita kana zagaya ko da asuba kowa ya zabi lokacin da ya masa ko kuna da wani guri da na motsa jiki na tsalle tsalle da yamma ka rinka fita ka warware jikinka ko kawo babur ɗinka roba roba ka fita ka je daji kai ta gudu a ciki ka je ka dawo wallahi za ka fi samun lafiya in ko ba wannan kaga yar wata mura wani wani atishawa wani na gaira ba dalili da wani da wani ciwon kai da wani kasala wallahi nan nan ne yake mun ciwo wallahi kana motsa jiki zaka ji garau kuma abu ji kake ma fata kake ma wani abun duka ma yazo kullum ka gabje shi saboda zaka ji kamar wani doki ne kai amma idan baka motsa jiki za ga komai wahala yake maka wallahi tsallaka guri sai ga gare ka bene idan ka zo hawa zaka ji kana kanin shi amma kana exercise da gudu zaka wuce da gudu da haka ku ɗalibai ne ya kamata ku rinka kula da janibin abin da ya shafi kulawa da lafiya don yana da amfani gaskiya zama hakan nan ba zai kai mu ko ina ba mala ya ce wa siwaku ya kallilul balgama yin aswaki yana karantar da miyau ko fitar da miyau a damajina wa yazidu fil hibzi wal fasaha aswaki ya salam aswaki yana ƙara ƙarfin hadda da fasaha wanda yake so ya rinka haddace abu ya rinka rike wato ya rinka yawan amfani da aswaki wannan kuma haka ne tabbas haka malamai suka faɗa annan aswakin da kake ganin su a banza iya ƙara mutum kaifin basira yadda za ga yawanci magabata ko wa'azi ko karatu suke za ga suna da asuwakin su ko dai kafin su zo su yi ko kuma bayan su yi su gama su yi shi sa ko sallah aka zo ana so a yi asuwaki yana da amfani ba fa buroshi da makilin ba fa wannan wani ne daban asuwaki dai na itacen nan wa yazidu fil fil hibzi wal fasahati wajen magana kaga mutum yana asuwaki zai iya fasaha fa innahu sunnatun a asanniya sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ibn rushd yana faɗa a cikin littafinsa wa fi siwaki khaslatun jalila lakinnahum khasuhu bil fadila fi fi'lihi qalu ridha Allah wa mudhhibun rawaihi al afwahi yace a ibn rushd kenan yake faɗa aswaki yana da wato wata falala mai girma sun keɓance shi abu ne mai daraja suka ce a cikin aswaki ana samun yardar Allah da haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yin aswaki yana samar da Allah yadda da kai kuma yana fitar da warin baki ba abin da yake cire warin baki ga mutum irin aswaki wa yazidu fi thawabi salati wa qira'ati alquran yana ƙara ladan sallah da karatun qur'ani wa kadhalika alqai'u yuqallilu albalghama yawan amai yana rage miyau ai dole ma wa rutubati ato ka fitar da abin da zaka yi wa tariqu taqlil alakli hanyar da ake rage cin abinci a ta'ammulu fi manafi al'akali to ya za ka rage wa kanka cin abinci to duk abincin da za ka yi ka duba me amfaninsa a jikinka ya salam muka yanzu gaskiya ma ma duba gurasa ne tuwo miyar kuka ne wane ne shinkafa da wake ne komi ma ɗiba za ka yi kawai idan ka ji kana jin yunwa kawai komi ci za ka yi wani yanzu idan an zo kawowa abinci wani iri za a kawo sai ce a kawo komai mai manufa sai duba me yake da amfani a gangan jikinka kamar yanzu kaga wancan satin mun faɗa yanzu kamar misalin kwai kaga mutane suna ga kwai abin daɗi ne ko ba ka bane shan madara da shayi da siga da wane ne ana ganin abin daɗi ne morewa ne amma illolin su yafi amfanin su yawa yanzu ai ana ta yayin cholesterol cholesterol kowane magani a ce cholesterol cholesterol wannan cholesterol din yazo hanyar jini yake bi ya toshe sai ya samu ma hawan jini kana samun hawan jini jinin kan ya haura ko ka mutu ko kuma ka fadi kana faduwa ka samu paralyze to shi yasa kwai din nan nawa suke so a ci kwai a sati a sati Allah kalli mutum mai zaman lafiya ne ya kamata ya ci kai ba zai wuce kwaya biyu uku ba sati gaba daya amma wallahi akwai wanda zai ce hajiya fa samun kwaya goma breakfast ɗinsa na rana ɗaya ya ci ya more abinsa yana gani ya ci daɗi kaza kaza ne da kaza ɗina an zo ci likitoci suna cewa ɓawon kazan nan da kake gani mai daɗin nan wannan ɓawon kaza mai ɗan maiko a cinyar kaza ba akwai ɗan ɓawo ba to mai zaman lafiya ya ɓare shi ka ci farin naman kurum ko kifi ne ɓawon sannan ka ɓare shi ka ci farin naman kurum jan nama mushkila matsala kama gwiwa in ka tsufa sai ka zo ka tararrafe ba ka iya tafiya ba ko ni matsala ashe mai hankali shi yake duba me yake masa amfani ba wai ya je ya ta ɗebe ɗebe ba to ka duba fi manafi al'akali wa hiya siha wal afa wal isa abin da zai sama maka lafiya sannan kuma abin da zai sa ka kame ka kiyaye ba komai zaka ci ba wal isa kuma ka fifita wani abinci akan wani abinci duk abin da kaga in ka ɗebe shi nauyi ne kawai ba zai ma amfani ba kayan kashi ne to ka dan nisance shi abin da fi komai amfani a rayuwar dan adam shine cin ganye wannan salak wannan kokomba wannan wa ake ce da shi wa mai sunansa kabeji da zogale to kaji yan zogale da waye duka wannan suna da amfani wallahi suna da amfani kwarai da gaske to Allah mana mai kyau Allah ba mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk